أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قري القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
sujjada ya kama ka alama tun da ka jawo ayin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwarmu da ku a wannan yammaci na lahadi 25 ga watan Rajab shekara ta 1446 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 25 ga watan ɗaya shekara ta 2024 miladiya mun haɗo a wannan fili mai albarka ƙofan gidan mai martaba sarkin katagun a wannan ƙaramar hukuma mai albarka ƙaramar hukumar katagun a wannan jiha tamu mai albarka jihar bauchi domin gabatar da wa'azi na jiha ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna reshen wato jihar bauchi alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu to an ce wata yau 26 wai ko? 26 na a da farko muna isar da godiyarmu mai girma mataimakin gwamnan jihar Bauchi da ya samu halartar wannan wa'azi ko shakka babu kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa idan jagororinmu suna samun halartar wuraren wa'azi hakan zai rinka ƙawata wannan wurin wa'azi kuma sannan abinda za su ji na saƙonnin Allah subhanahu wa ta'ala da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ƙara haskaka musu a cikin jagorancinsu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri. Ya koyan kuwa musulmi abinda za mu tattauna a kansa shi ne a kan abin da ya shafi riko da wannan addini na musulunci da yin gwagwarmaya wajen yin aiki na yada wannan addini na musulunci tarihi ya gwada cewa shi addinin musulunci kullum yana da ƙalubale yana da kuma magabta waɗanda suka yi rantsuwa wa Allah subhanahu wa ta'ala ba za su ƙyale mutane su yi shi ba tun daga oga kwata-kwata wato shine iblis kenan shi oga kwata-kwata lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tsine masa ya ce ya kore shi daga rahama ya yi rantsuwa wa Allah cewa ba zai bar bayan Allah su zauna a wannan addini na musulunci ya ce wa Allah zai zo musu ta gaba da ta bayansu da ta samansu da ta ƙasansu
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الله يتي إبليس يتي ثم لآتي أنهم من بين أيديهم سأنا والله تنزو مسو تقب غريس ومن خلفهم دتباينس وعن أيمانهم دتدامدس وعن شمائلهم دتهبدس ولا تجد أكثرهم شاكرين ba za ka tsarahun shakirin ba za ka samu da yawa daga cikinsu suna gode maka ba ya kai bangiji ɗazu-ɗazu malam manga ya gaya mana wani abin da ya faru a los angeles akan cewa an zo taro na ba da awards sai aka yi kolin guda uku aka ce kowa ya gode ma ɗaya daga cikin uku ko ka gode ma mamanka ko ka gode ma shugaban haɗa fina-finai ko ka gode wa Allah. Da mutane suka tashi zaɓe wannan ya gode wa mamansa wanda ya gode ma shugaban fina-finai sai aka gama ba wanda ya gode wa Allah. Maganar Iblis ya tabbata ko bai tabbata ba, wala ta jidu aksarahum shakirin. Ya ce, ba za ka samu da yawa daga cikin mutane suna gode maka ba. Saboda haka ita mai sanarwa sai ta tashi ta ce to abin mamaki shi Allah da ya halicci sama da ƙasa ba a samu wanda ya gode masa ba wanda ya gwada wannan garin gaba ɗaya ba su yadda akwai Allah ba to shi ne sai shi kuma Allah ya gwada musu akwai shi saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya turo musu da wani iska mai tsanani abin mamaki a yanzu wannan wurin damina ne kuma ita los angeles tana bakin ruwa ne amma da allah maɗaukakin sarki ya yi musu shiri a bisa tsarinsa ta wayan kuruna wayan kurulla wallahu khairul makirin suna nan suna ta shirye-shiryensu allah yana shirya musu don shi ya fi su dabara a ƙa'ida a wurin ana yin gobarar daji kowane shekara, amma shi gobarar bai taɓa zuwa ya shiga gari ba. Kuma ba a damina ake yi ba sai a rani wuri ya bushe gaba ɗaya, saboda iska da ke bugawa to akan yi gobarar daji. To bana a damina ne, saboda haka ba a yi shirin ‘yan kwana-kwana isassu wanda za su iya tunkarin wannan abu a duk lokacin da ya zo ba. Me zai faru sai Allah ya yanke ruwa kamar yadda dai akan yi kuma a cikin daminanmu. a ɗan yanke ruwa sai mun fita mun je mun yi roƙon ruwa don mu mun yadda akwai Allah. To amma su ba su yadda dama akwai Allah ba wada su roƙa ba za su roƙi kowa ba sai da aka yi wata guda ba a yi ruwa ba wuri ya sake komawa ya bushe. Sai Allah maɗaukakin sarki ya sako wani iska mai gudu mai gudu na kilomita ɗari biyu a sa'a ɗaya. Shi kuma wannan iskar ya rarumo wuta, ba a saba ha'i isarun fi hinarun ba Allah ya ce, sai wato ainihin wani iska mai tsananin bugawa wadda ke ɗauke da wuta ya zo ya auka musu sai ya ƙona su baki ɗaya. To haka su ma waɗannan mutane abin ya faru da su wutan ya wuce maganan daji ya shigo cikin gari gadan-gadan kuma kun ji yadda iskan yake gudu ta yaya za ka fuskance shi ta yaya za ka tunkare shi wadda wannan birni ita ce birni da take ɗauke da mafi yawan celebrities na america duk wani shahararre ɗan fim shahararre ɗan wrestling shahararre ɗan sport shahararre ɗan kaza a nan yake zuwa ya gidansa daga wanda gidajensu dala miliyan 200 sai wanda gidajensu dala miliyan 150 sai wanda suke dala miliyan ake magana dukiya mai tarin yawa Allah ya kawo wannan yanayi ya ƙona garin kaf su da kansu sun yi dukkan neman agaji da ɗauki an kawo jirage masu kashe gobara an kawo jiragen ruwa masu kashe gobara an kawo motoci masu kashe gobara amma wallahi su da kansu ka bada sanarwa cewa sun yi saranda suka ce sun yi saranda wannan abin ya riga ya fi ƙarfinsu ba za su iya masa komai ba sai dai su haƙura kawai in ya gama ci sai a zuwa tarkasa sauran abin da ya rage Allah ya yi musu haka ne don ya gwada musu cewa shi yake sama da kowa shi yake da iko akan komai kuma dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi niyan zai aukar da shi babu wani mahaluki kowa ya shi da na iya dakatar da shi komin girmansa ko yana jin zai iya taɓa wato kansa zai iya taɓa sama ne saboda tsayi to ba zai iya dakatar da abin da Allah ya shirya ba Allah ran bayan ka koma suratul qasas da ka ga fir'auna yayi irin wannan shiri na cewa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddar za a haifi annabi Musa alaihi salam, kuma zai fuskanci mulkin fir'auna, domin fir'auna ya sa a bauta mishi, amma Allah zai turo annabi Musa ya ce a bauta wa Allah. Shi kuwa fir'auna ya ɗauki dukkan matakai da yake ganin ya cancanta ya dakatar da annabi Musa, kar a haife shi daga farko, in kuma har an yi rashin sa'a an haife shi kar ya girma. in an yi rashin sa'a ya girma kar ya yi da'awa, in an yi rashin sa'a ya yi da'awa a gabayansa dukka waɗannan guda hudun ba wanda ya tabbata ma fir'auna. Fir'auna yana da mulki, fir'auna yana da dukiya, fir'auna yana da sojoji, amma duka tsarin da fir'auna ya fito da shi ɗaya bayan ɗaya sai da ya zo da nazariyat, theory daban-daban na yadda zai ga cewa annabi Musa ba a haife shi ba, amma babu wanda ya yi tasiri duka Allah ya yi kace-kace da shi. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna fir'auna ala fir'aun.
Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم Na'am.
إنه كان من المفسدين Allah ya ce, Inna fir'auna ala fil ard. Fir'auna ya yi ɗagawa a bayan ƙasa, ya yi jabberanci. Wa ja'ala ahlaha shi'an, kuma ya zo da theory na farrik tasu, wato divine and rule. Ka raba kan mutane sai ka mulke su. Wani tsari Fir'auna ya fito da shi, Fir'auna ya yi amfani da cewa su mutanen banu Isra'il ya kamata ya raba kansu, ya ja waɗansu daga cikinsu ya mai da su cikin tim ɗinsa sannan ya samu dama ya azabtar da sauran. ta hanyar ya jawo manyan cikinsu ya mayar da su cikin tafiyarsa. Haka ya yi, domin ƙaruna yana cikin mutanen banu Isra'ila ne, amma sai da fir'auna ya dawo da shi cikin tafiyarsa. Allah ya ce, inda ƙaruna kana min ƙaunin Musa, إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم wa ataina wa وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح jamil.
إن الله لا يحب الفرحين Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim kaga qaruna yana cikin mutanen annabi Musa amma ya ketare iyaka a kansu ya bi fir'auna don son duniya ya bi fir'auna don wato ainihin ayi fada da mutanensa ayi fada da waɗanda da su zo su yada addinin Allah subhanahu wataala to wannan kuma dama duka tsari ne na fir'auna shi ne ya zo da wannan tsari domin Allah ya ce waje ala ahlaha shi'an ya tarwatsa tafiyan banu isra'ila yastad'ifu ta'ifatan minhu yana kaskantar da waɗansu daga cikinsu yuzabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴansu maza wa yastahyi nisa'ahum yana ainihin bautar da ƴaƴansu mata a wani tafsiri innahu kana minal mufsidin yace fir'auna babban mabannaci ne Fir'auna me yasa yake yanka ‘ya'ya maza yana yi ne don kar a haifi annabi Musa. Da ya matsa da yanka ‘ya'ya maza, sai dattawan kibbawa suka zo suka ce, Ya kai Fir'auna, kana yanka jarirai da ake haihuwa, kana barin tsofaffi wanda su already dama suna nan kuma mutuwansu ya kusa. to yushiku ayyafna bani isra'il in an yi gaba kaɗan banu isra'ila za su ƙare ba za a samu kowa ba waye zai mana bauta wade zai dinga mana wanke-wanke a gidajenmu wade ruwa yana ɗin mana itace yana kawowa idan ka ƙarar da banu isra'il a wautan tunani na fir'auna sai ce to da mu rinka yanka ‘ya'ya maza wannan shekaran wani shekara kuma sai mu bar su saboda haka sai aka shirya cewa in shekara ya yi za a yanka wani shekara sai a tsallake da Allah yake so ya gwada wa fir'auna kasawansa shekaran da ake yanka yara shekaran da ba a yanka yara ya ka aibi annabi haruna domin kar ma daga baya fir'auna ya zo da wata magana ya ce aini na bari ne a shekaran da ba a yankawa ne aka haifi annabi musa sai Allah ya ce a'a a shekaran aihuwan ne na yankan za a haifi annabi Musa. Shi annabi Haruna ya girmi annabi Musa da shekara ɗaya, amma shi an haife shi ne shekaran da ba a yanka, shi kuma annabi Musa sai aka haife shi a shekaran yanka. Don aka cewa in Fir'auna ya isa, in ya kai, in yana ji shi wani ne ya zo ya yanka annabi Musa. Allah maɗaukakin sarki ya ce innahu kana minal mufsidin. sai Allah ya ce me yasa muka yi haka wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin mun yi haka ne dan mu yi baiwa ma waɗanda suke aka raunata su a bayan ƙasa don mu mayar da su su ne za su zamo kuma waɗansu a gobe kuma su waɗannan fir'auna da jama'ansa da suka yi taurin kai mu gwada musu cewa su ba komai bane kuma su ba kowa bane idan zan yi samari don na ga an janye mini alaran ban ba gaba ɗaya ni kuma na san ban ma fara wa'azin ba to idan zan yi samari na wannan wa'azi za mu ga cewa annabi musa alaihi salam aka haife shi da aka haife shi sai allah ya ba wa mahaifiyar annabi musa zaɓin ɗayan biyu wanda duka ɗaya daga cikin zaɓin ba mai sauƙi a ciki allah ya ce sai muka mata wahayi muka ce ki shayar da ɗanki a gida fir'auna da dogalawansa da jama'ansa wallahi babu abin da za su iya yin miki amma mun san hankalinki ba zai iya kwanciya ba in kin ji tsoro ki ɗauki yaron nan ki sa shi a akwati ki je kogi na nil ki wurga shi Allah wanne fi sauki ta ɗauki yaron ta kai shi kogi ai nan kan suka ce halakatul muhakkaka mutuwa ne na tabbas wa zai rinka bashi nono wa zai kula da shi kuma ta ɗauke shi ta jefa shi a babban kogi ai kifi in yayi loma ɗaya ma da shi ba a ƙara ganinsa da shi da akwati so amma ta zaɓi ta ɗauki yaron nan ta saka shi a ruwa don in ma zai mutu kar ya mutu a gabanta don kar waɗannan su zo su kama shi su yanka yaron nan tana ji tana gani a matsayinta na uwa ba za ta iya gani ba saboda haka ta ɗauki yaron nan ta saka shi a akwati ta je ta saka shi a cikin ruwa amma da Allah ya so sai ya ce to kai fir'auna ina kana nema annabi Musa ne to bari mu kawo annabi Musa gidanka mu ga ni za a yi dambaruwan a gaban mu za ka iya kashewa ko ba za ka iya ba wannan akwati ba inda ya je sai gidan fir'auna Allah ya ce kai fir'auna kana gadara da kanka to ga dan mun kawo maka sai Allah ya jefi fir'auna da cuta ɗaya shine cutan soyayya sai kawai aka jefa wa fir'auna sanda annabi Musa Allah ya ce mun jefa san duk wanda ya ga annabi Musa sai ya so shi iya wannan daga cikin rundunan Allah cutan soyayya ita kaɗanta fir'auna ya kasa aiwatar da abin da ke so ya aiwatar Allah maɗaukakin sarki da ya ce, Mun jefa soyayyenmu a kanka, sai Allah ce, Walitus na a ala'aini, don mu ga yadda za a yi abin a idonmu, shi fir'auna zai iya kashe abin da ke so, in ba zai iya ba, shi shi ba jarumi ba. Saboda haka haka aka kai yaron nan, aka ɗauko shi, aka kawo shi ga jariri a zamanin da ake kashewa, amma akwai matan mai gida tana gefe. Tana kallon yaron nan sai ta ce, Ƙurratu ainihin liwani. ta ce wannan yaron sanyin ido na ne kai ma oga sanyin idon ka da ya ce na amsa saboda ka sa an yamfa ana aunar ta kiza ku waladan wa hum la yash'uru ta ce wannan da zai iya yi waye imfane mu za mu rike shi ɗadun dama ba mu taɓa aihuwa ba ya ce magana ya ƙare take yaron nan aka saka shi a gidan abin mamaki fir'auna na neman sa aka kawo shi gidan fir'auna yaron ya zo ya rinka kuka aka kasa control ɗinsa aka ce a nemo mai shayar da shi aka kawo kowa ta kawo nono ya ki kamawa aka je aka kira uwansa aka zo da ita ya kama fir'auna ya shiga cikin farin ciki ita da take tsoron wannan yaron sai aka ce mata to yanzu wannan ɗan mai gida ne yaya za a yi da ki shayar da shi a gidan nan ko kuma ya za a yi ta ce mijina tsoho ne aka ce a bata 'yan sanda uku wanda za su rinka gadin yaron da da ake so da a kashe ɗin. Aka ce waɗannan 'yan sandan su je su gadinta ana ba ta albashi akan shayar da wannan yaro wanda da ake nemansa kuma a kashe shi. Domin Allah ya gwada maka cewa shi ne wanda ya isa babu wanda ya isa sai shi. Duk abin da za ka yi a duk duniya in ka kama Allah ka gama. idan ka rike Allah wallahi ka gama duk wanda ka rike ba Allah bare ne shirme ne shiririta ne babu abin da zai maka saboda haka sai gashi nan dama Allah ya ce faradadnaku ila ummihi kai taqarra ainuha wala tahzan walita'lama anna wa'ada Allah haqq ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نعم الحمد